بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 sannan kuma wanda ya daidai da 22 ga watan uku kenan miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan ba manta ba dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul zumar wanda jiya mun karanta aya ta 42 zuwa ta 45 wanda yau 41 ko daga 41 zuwa ta 45 kuma mun ci biyu a ciki amma dai na jin fi ujala zai maimaita duka saboda sai mu ɗauki sauran da ya rage mana yanzu mu maimaita da izinin Allah tabaraka wa ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من
jiya mun karanta a yau zamu tashi wa qauluhu ta'ala fil ayati thalitha wato zamu fassara magana Allah tabaaraka wa ta'ala da ya fadi a cikin aya ta uku wato a jerin abin da ya karanto wanda namban ayoyin a jerin asalin suran yanda take aya ta 43 kenan am ittakhadhu min dunillahi shufa'a wannan am din ba itrabiya bace ba ana magana ko bane a ita wannan ana maganan bal take dauka so da haka da aka ce am ana nufin a'a bal su waɗannan mutanen abinda ake so su bi ba shi suka bi ba ba Allah yana shakka bane kamar misali ne da aka yi maganan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yace in an yi abu sai yace la'allahum kaza ba ana nufin la'alla na Allah bai sani bane shi a wurin shi tabbas ne babu wani abu da yake shakka cewa an yi haka ko dan kaza zai faru komai ya riga ya sani zai faru ko ba zai faru ba ya sani ya lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakul law kana kaifa yakun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya kasance ya san abin da zai kasance yanzu sannan wanda kuma bai kasance ba ma ya san da zai kasance ya san yadda zai zama ya fito ko shi yasa wani lokaci muna kuskure da yawa idan mutum yana neman wani abu sai bai samu ba sai ya ce wani hanin ga Allah baiwa ne kuskure ne wannan magana duk abin da kaga ka nema sai baka samu ba to akwai wata hikima ta Allah ba wai sai a wani bane kai dan ka gano yanzu ka ji dadi sai ka ce ga wani kowane in kaga ka daga hannun nan ka nema bai baka ba akwai hikima da ta sa bai baka ba bai wacce shi ma da ba baka ba ba wani ne ba baiwan ba sai wanda ka gano ka ji daɗi ba ko wanda baka ji daɗi ba da ba a baka ba abin da ke boye ciki yafi wanda ka sani malam zani haka ne ko sai a ce wani hani ko to sauran fa eh Hausa ce to bata da kyau eh shi yasa aka so a gyara ta kawai duk hani ga Allah baiwa ne in dai kaga bai bada ba akwai hikimar da ta sa yasa bai badan nan ba ba sai a wani bane to ai wani da kake cewa sai ka ji dadi ne kake cewa wani ba gana wanda nake nufi ba idan ba baka wannan ba ba baka wannan ba ba baka wannan ba sai ranan da ka gano amfanin rashin wanda ba bakan ba guda ɗaya sai ka ji daɗi yanzu da da an baka da ka ciwo sai ka ce wani hanin to banda sauran da baka gani ba yanzu tukun amma ba haka bane wala zani to kuskure ne ba a ce ma Allah haka Allah ya fi karfin haka abun in muka bi muka bi muka bi Hausan fa ita Hausan ka daina tinkaho da ita daga nan domin ta kai karami ba iyaka an magana ka ce wai kai ba wuce ne ba wuce a gida kawai kai musulmi ne kawai shine babban magana kawai musulunci ne zai dora ka daidai yaranka ba shi ne zai dora kan daidai ba wataƙila ya tura ka rami so da yawa ba a ca haka nan kawai duk abu ka bar shi a matsayin Allah bai kaddara ba Allah bai so ba yanzu nan nan malam sani ya je can wurin malam sai ya kusa bungurowa sai ya ce Allah ya kiyaye haka ne ko to ba kuskure ne dama iya na aka tsaida ba sai da ka zo faɗo wani aka tsaya ba aka ce a an fasa kakka faɗo sai ka ce Allah bai kaddara za ka faɗi ba ka gode ma Allah Allah bai so ka faɗi ba saboda haka ba ka faɗi ba Allah bai kaddara ma za ka sha wuya ba yau Allah bai kaddara yau zan sha wuya ba da na sha wuya to kiyayewa ba ka zo yi bane aka fasa ko ba ga wani kiyayewa na me kiyayewa eh ka za ka guntula can sai aka yi daga nan za ka tare ka baka faɗa ba to baya haka shi dama ya san rana kaza in za ka faɗa za ka faɗa in ba za ka faɗa ba za ka faɗa ba baya fasawa baya yin abu ya ce ya ga wani abu daga baya ya gano kaman kai ne yanzu ka tashi za ka tafi gida daga nan sai jiya da ka can sai ka tara ana rabon kunu an tara hanya yau da ka tashi sai ka ce kai jiya ka bi ta can yau bari ka bi ta nan kawai saboda kakkabi ta can ka tarar da gosulo yau ba canza hanya kai ba to zai iya yiwa yau sai da ka bi ta ka tarar can din ne ba kyau ka ce da na sani da ma ta can din na biyo ta wurin kununa sai inda ka zo jiya kai ne kake da wannan shi bai da wannan duk abin da zai faru ya san yadda zai faru dama daga farko hakan shi da haka in yayi ba matsala ya gani ya canza ba ma wani abu ya gani ya canza dama haka ya so abin ya tsaya inda yake so shi tatal mashi'a yake da irada haka yake da su da irada da mashi'a shi tare suke tafiya in ya so abu yadda ya so ya zama haka yake zama baya yin abu daga baya ya ce da yanzu in aka zo ginin nan idan aka zo sai sun je sun yi tunani wani lokaci sai su zo yanzu nan wani wannan ginin namu da kuke ta gani abun nan sai an gayyato har daga Abuja ake gayyato wasu su zo sai an zo daga external supervisors su zo su dudduba wani abun su ƙara gani sai su ƙara gyara nan to me yasa aka saboda ƴan adam ne shi din wanda aka zo aka gaya mai in aka zo aka gaya mashi wani abin in ya kalla ya gani ya ce ka gaskiya an yi tunani da nan da muka ci a kofa can sai da aka yi gardama da aka ci a kofa ta cikin masallaci wanda da an fitar ga masallaci za a iya hawa sama ba sai an yi zagaye ba sai aka kawo shawara ka ce saboda da damina ko da wani abu idan wani abu ya faru sama ana so a shiga saman dole sai mutum ya fita ta nan ya zagaya aka kawo shawara a yi kofa da ba su gamsu ba su injiniyoyi na yi na yi da su su kai da na kira oga kwata-kwata na ce mashi gani nan a cikin ginin nan so nike a fasa kofa nan ya ce abinda ka ce ai shi za a karama na ce to a fasa ko ba design ba zai kyau ba mu ba design muke kallo ba yanzu comfortability kuma neman comfort muna son abin nan ne ko design ya ɓaci a yi mana yadda za mu ji daɗi da aka zo aka yi daga baya da suka zo sai suka ce ka amma fa tunanin nan ya yi kyau to saboda yan adam ne kun gane magana to wani wurin da aka yi sai da aka gama aka rufe aka rufe suka gayyato aka zo aka diba daga sama yadda aka bare gaba daya aka sake yace nan in aka bar shi haka ruwa in ya zo wata ran za a samu matsala saboda yan adam ne to shi ko da ya tashi saman shi ba wanda ya kira kowa haka ya tashi ya ganta ya gama abin shi ba ba kowa yadda ya so ta zama haka ta zama kuma tun da take ba taɓa zuwa gyara ba saboda me saboda shi shi daban yake laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir abin da yasa muke waɗannan maganganun dan kakka kuskura zuciyarka ta rika hada wani dan adam ta rika kai shi ma kusa da Allah bare ka rika jin wani abu game da shi yadda in an zo magana wani har sai a magana wai wani ya bude baki ya ce wai ba zan yi kaza ba kai Allah ne ai kai baka san Allah bane ma shi yasa haka ma dauko dan adam ka kwatanta shi ma da wannan magana da ka san Allah dama ba yadda za a yi ka kwatanta shi da halitta kwata kwata to shi yasa muke so mu gyara kafin mutum ya mutu wasu abubuwan kuma an kyale mu saboda rahama tashi akwai abubuwan da ya kyale mu ya ce ya kyale jama'a na gaba daya amma bai kyale malamai ba akwai abubuwan da ya kyale malamai amma bai kyale annabawa ba gwargwadon yanda kake kusa da sanin shi gwargwadon yanda tsanani yake ƙara ƙaruwa a kanka wajen ka ƙara girmama shi kuma ya fito idan mutum ya yi nisa sai a mai rangwame in ya yi kusa to tsanani ya ƙaru yare nike yi watakila kun gane shi yasa annabawa su suka fi kowa tsananin tsoron Allah tabaraka ta'ala su suka fi tsananin sanin Allah to shi yasa duk yadda zaka sifanta in su suna maganan Allah sai dai ka fahimci su ga su ma bayani daidai inda zaka fahimta to haka na arifuna su ma waɗanda suke malamai ne suka gano girman Allah suka san girman Allah in suna ma wani bayani sai dai ka haƙura iya nan kawai ka tsaya su sun wuce ka hadar wurin da zuciyarsu take kaiwa ba iri ɗaya bane da namu na'am gwargwadon yawwa barakallahu gwargwadon hasken da ke cikin zuciyarka gwargwadon yanda kake gane Allah gwargwadon duhu da ke ciki gwargwadon yanda baka gani kuma idan muku misali da fitila ai kuna ganewa idan yanzu aka zo da lafiyar idonka da fitila hannunka ta haske tana sa in kuka shiga cikin wani wuri ka bambanta da wanda bai da lafiyar ido kuma bai da fitila ko ba haka bane to gwargwadon haka ne sani Allah yake haka imanin shi gwargwadon yadda Allah ya ba mutum haske cikin zuciyar shi yana hange na abubuwa da yake tunani game da Allah gwargwadon yadda yake gano girman Allah tabaraka ta'ala. ai cikin ulul himma da muka karanta za ku ga wasu da suke akwai wanda aka ce sai da ya shekaru nawa ba ga yana cin abinci ba yar uwar shi ce take tsayawa gaban shi tana sa mai abu a baki yana ci ta sa mai so ɗaya ya haɗiye ta sa mai so biyu ya haɗiye daga nan sai ya matsa bakin bai ƙara buɗe bakin ma saboda yana ta rubutu lokacin shi yana wannan ne to har sai da aka kai wani lokacin idan ya kira ya ce zai yi azumi aka kawo mai abin sahur sai mai abin sahur din ta kawo ta kawo ta gutsuro mai ya cinye ya cinye daga baya kawai ta tafi shi bai sani ba sai daga baya ya dawo ya ce na ce zan yi azumi ba a bani komai ba a ce ai an kawo ma ya ce lokacin zuciyar shi ba ta nan tana tare da Allah ne shi yasa lokacin bai ma san bai san yana nan ba aga ba kowa ne da kai wannan matsayin ba ya dan fito shi yasa ake so mu rika fahimtar sunayen Allah da sifofinsa wancan littafin da muke karantawa game da sunayen Allah da sifofinsa ne yana da gayatu ahammiya na Ibn al-Qayyim kowa ya je yayi iya gurgurdan sa gurgurdan yanda kake gane sunayen Allah da sifofi gurgurdan yanda kake sanin Allah to kuma gurgurdan yanda ka san shin nan gurgurdan yanda kake jin tsoron shi gurgurdan yanda kake ganin girman shi har tambaya aka aka ce in kana so ka gane matsayin Allah kai ka gane matsayinka a wurin Allah fara tambayar kanka matsayin Allah a wurinka ne domin gwargwadon yanda yake da girma wurinka ka san shi to gwargwadon yanda shi kuma kake a wurin shi yadda ka dauke haka ya dauke ka kenan ya fito saboda haka waɗannan sune abin nan su saboda haka nan aka ce amittakhazu min dunihi min dunillahi wa shufaa yace kaman bal kenan ko sai ka ce bal kenan wato bal itakhazu min dunillahi shufa'a sun dauki wani wanda ba Allah ba suka dauke shi a matsayin su ne za su yi masu ceto kul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun shine nan to fasaran su muke yi waɗannan su ne can zamu koma wa qawluhu kenan am din nan am ittakhadhu ai min dunillahi shufa'a sai kasa yazo can ku duba can nan ba ta biyu kasa am din nan hadhihi hiya al munqati'ah wato wannan ita ce munqati'a wa hiya lil ittirab al intiqali na tada magana ne wa hiya al intiqalu min tashni'i shirkihim an tashi ne daga mugun abin da suke yi na shirka ila ibtali ma'adhirihim ai fi shirkihim kuma ana so a bata uzurorin da suke badawa na shirka sai aka ce wannan da abin nan saboda haka aka tashi daga wata magana an gama wata akai wata ai bal shine nan ma'ananta bal ittakhadhul mushrikuna alladhina kanu al-mafrudu fihim an yahtadu ala al-adillati al-qati'a sai aka ce su mushrikai maimakon abin da ya kamata su yi su shiryu su bi daidai shine abin da shine al-mafrud abin da ya cancanta a kansu fihim an yahtadu ala al-adillati al-qati'ati wal barahin as-sati'a shine su gane su fahimtu su shiryu saboda hujjojin da aka kawo masu wansu ba sa ɗaukar shakka ga sunan a fili as-sati'a wanda ga sunan a fili da haske tangaram da ya kamata su yi imani ne law kanu yatafakkaruna wato da sun yi tunani badala an yahtadu ila tauhidillahi sai dai abun ban haushi maimakon su shiryu wajen kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ittakhadhu min dunihi awthanan sai suka ɗauki wanda ba Allah ba suka ɗauki wasu gumaka ai sammuha shufa'a suka ce masu wai su ne masu masu ceto yarjuna shafa'ataha ladayillahi fi qada'i hawa'idihim suna fatan wai za su cece su a wurin Allah tabaraka ta'ala wajen biyan bukatunsu wannan kuma kuskure ne me ya kawo masu wannan wa zalika li jahlihim wannan saboda jahilcin su wa sakhfi uqulihim da wawancin kwakwalwarsu ce rusassa ba su da tunani mai kyau saboda haka wawancin su ya ja masu قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم saboda haka Allah tabaaraka ta'ala sai ya ce manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qul kace masu awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun yanzu su waɗannan mutanen koda ba su mallakar komai ba su da hankali ay qul lahum ayashfa'una lakum za su cece ku su waɗannan mutanen walau kanu la yamlikuna shay'an min asbabi shafa'ati wa muqtadiyatiha koda a ce ba su mallaki komai ba na sababin ceto da abubuwan da ceton yake nema walau kanu la yaqiluna ai ma'ana shafa'a ko da basu san menene ma'anan ceton ba ma wala yafhamunahu li'annahum asnamun wa ahjar domin su ai gumaka ne duwatsu ne suke bauta mawa wal istifham litabkiti wat tafriq wat tafriq wat taqriya wannan magana an yi masu ne dan a shiruntar da su a nuna ba su da wata hujja kuma a kafa masu hujja mai karfi law kana alqawm yash'urun inda mutanen nan suna da tunani ma'anar shafa'a da sun gane menene ma'anar shafa'an nan da sun gano da sun abu na dinsu amma ba su da hankali ai thumma amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wa sallam an yu'lina 'ala al-haqiqati wa in kanat inda al-mushrikeen murra yace wannan yace aka ce yayi umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam aka umarce shi ai an yu'lina 'ala al-haqiqa wato yayi a sanar ya sanar wato aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar an wato an yulina anil haqiqati ya tabbatar da gaskiya ya faɗi yadda abun yake wa in kanat indal mushrikina murra ko da yake wannan magana ta hada mushrikai dungurungum gaba ɗaya ane masu magana amma dai sai ya zama na kaman da annabi ake farko aka ce qul lillahi shafa'atu jami'a kace duka ceto wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake gaba ɗaya ai jami'u anwa'u shafa'a duka nau'uka na ceto wato hiya mulkun lillahi muktassa bihi duka mallaka Allah ne sun keɓanta da shi fala yasfa'u ahdun illa bi idni babu wanda zai ceto sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko idan fatlubu ash-shafa'ata min malikiha dan haka ku nemi ceto daga wurin wanda ya mallaki ceton nan allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulk mallakan sammai da ƙasa gaba ɗaya nashi ne la mimman huwa mamlukun lahu ba a neman wani abu a wurin wanda shi ma mallaka shi aka yi shi ma ba shi da komi ko a duniya ne yau aka ce maka mutum yana neman alfarma sai ya koma wurin mai gadin gidanka ne yake neman alfarma kuma sannan yana ta mai ladabi kai kuma baya ma ladabin nan ai wannan abin zai binne ba ko da da can ne ma in ba yanzu ma da aka lalace ba da mutum bai yarda in yana da wani matsayi a ce wurin matar shi ma za a je a nemi wani alfarma sai ce me ya haɗa kama da matar shi tukunna da haka je kai mata magana ma kana ne yanzu ma da kai haka dalilin ya sa ka rasa amma yau fa shi yasa yau abun ya lalace har sai ka ji matan suna cewa wai da su aure da ki zama uwar gwamna gara ki zama matar gwamna malam sani ina dan Borno yau in yazo buhun siminti don kultun da aka bara latte ke zuwa yau in ya zo yau ka ce buhun siminti yau in dai ya kuskure ya zo to buhun siminti saboda na ne mai ai baya nan kamata ya sai yanzu ya zo in dai ya zo latti buhun siminti awa yana ba wani awa an borno yau in dai ya zo lattin nan in dai Allah ya sa ba mu tashi ba ya zo buhun siminti now ka ce mi yawwa shi nike so yawwa me yasa suke cewa da mutum ya zama da ke zama uwar gwamna gara ki zama ta gwamna mata eh haka ne ko to me yasa eh to kaji ko to me ya ka ba lalata kenan ta faruwa to kaji kaji malam sani ma ya sani kuma su ke faɗin haka matan ce malam sani ya ce abin da yasa saboda yanzu shi gwamnan ba wani gwamna muke faɗi ba kada su je su ce mun ce wani gwamna eh ba gwamna wane ba gwamna kawai everybody yawa malam sani haddatu malam sani ya ce gwamna everybody kawai ba misali ake kawo kada wasu su je su yanke wurin wani gwamna ya je ya ce da shi muke mu ba ruwan mu ba mu ce da mu ta kanmu ba muke yi na eh eh eh eh kowanne zai iya zama kowanne ba shikenan ba eh gwamna eh zai iya zama haka eh eh general ne ko malam sani zai iya zama kowa zai iya zama ba kowa ba eh to wanda ma ya ce shi din ne kuma shi ne naka ne ne ba ba shi ke eh eh to ba to eh malam sani a daidai ne daidai ne bibita matar shi akan maman shi malam sani cewa yayi abin da yasa aka ce haka saboda an gano ne wasu suna kyautata ma mamansu ai matarsu ne fiye da maman to daga nan sai a ce da ki zama maman gara ki zama matai ke a matsayin kina mama to baki da amfani ba zai komi ba amma matar shi in ta ce ayi sai yayi in ta ce a bari sai a bari an lalace alamar tashin kiyama kenan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ya zama nan mutum bai jin maganan maman shi amma yana jin maganan matar shi alama ce tashin ya rena maman shi amma ya kasa ya yi matar shi sai yadda matar shi take so amma maman shi kuma ya kasa yi mata yadda take so na'am kaji ko? kaji ko? to kaji to bugu da ƙari malam sani kaji kaji ko? yana kaji ma wani ya ce mutum guntula kan shi ma wani ya ce ai wani yana ma iya wonin maman ya ce ta daina sa mai baki a cikin abin nan ɗin shi amma ma taifa ita ta za ta riƙa wakilta shi ma wani wuri amma ya gama maman ta ce ta yi wonin to ma har ma sai mun sha wuya bayan anan muke ba da misali mutumin da ya zo ya gina gida ya gama gaba ɗaya ya ɗau matashi da ‘yan yaran shi suka tare a ciki sannan ya kai maman shi baya can ya sa ta a kwantena? Da wannan wannan hasa yan sha wahala? Kuma a nan garin ne, in ma ya ji ɗin shi ne. To me, ya gyara mana, in ya ji ɗin da shi muke, daidai ne wadda ta haifai ya fifita matar shi da ‘ya'yan shi a kanta, ya je ya gina gida, ya sa maman shi a kwantena, kwantena komin kyanta mu muna girmama kwantena a matsayin ɗaki, sai dai can wajen. duk wanda ya tashi ƙasar Hausa Fulani ya san kwantena ɗakin ƙarshe kenan ɗakin gwamro ko gwamro da in ya rasa gida a gidansu aka ce sai a kwantena wallahi sai an rike mai tsiya daga sai kwantena ce ya samu yana shigewa ko ba ka bane Alhaji Amin gwamro da gwamro wallahi a ɗaki a gidansa an ware mai ɗaki in aka kasa aka rasa wuri aka je aka aje kwantena wani wuri aka ce cikin kwantena ce ke kwana wallahi mutanen gari ba sa jin daɗin wannan abu kuma in ya je neman aure sai an yi aibanta shi a ce mai kwana a kwantena shine ya zo neman aure gidanku cikin gwangwani yawwa alaran ma kaji inda ake ta mai kwana cikin gwangwani wallahi cikin gwangwani da ake ce mai kwana kwantena in ma yanzu tattalin arziki ba da ya kawo mai ya kai mutum kwana kwantena kwantena kaya ake ajiya ciki ga zafin bala'i ehe komin dabarar da aka mata wai an yi window an sa AC kwantena sunanta gwangwani kwantena ce to amma mahaifiyar da ta haifi mutum ya gina gida kuma ya sa ta kwantena kuma aka kasa gaya mai mu mun yi amfani da wannan daman mun ƙara gaya mai ya ji ya cire ta ya yarda kuma bai yarda ba shi da aljanna faufau wallahi dai maman nan ba ta yi murna ba shi da shiga aljanna har abada ya yi makanshi abin da zai wahala ya shiga aljanna to kuma wani shi kuma da ya gina gidan shi kuma ma ba a taron ba ma da na faɗi wancan wani ya ji sai ya ce to su yanzu gara ma wannan shi wai ya yi kwantena na ce a gaidai a tafi amma wace gara sai ya ce to wani abokinsu shi ya gina gidan ne sai ya kulle gidan sabon ya ƙi tarewa an yi an yi da shi ya tare an yi an yi da shi ya tare ya ce a su fa mama suke jira imaman suke jira saboda gaskiya gidan can da aka yi ba a yi tsarin da ita ba kuma yanzu idan aka tashi aka koma ba za ta ji daɗi ba saboda bari a zauna a tsohon gidan sai an jira ta ta tafi sannan daga baya su sun tare bayan ta mutu kaga shi yanzu wannan ranar da ya zauna makoki zaman makoki yake ko zaman murna za su tare sabon gida mama ta tafi to me yasa matan ba sa ba su shawara su ce in in abin nan ba daidai bane ita da aka yi mata ka taji dadi su ce haba ina aini in na ce mai kada a ɗaga kara a nan za ba za a ɗaga ba ko maman ina maga- ina ba da umarni da- fiye da ita to ke kuma ran da kika haihu na ki dan fanye maki haka aljaza'u min jinsil amal to da haka malam sani kaji ko ba sun ji din in sun ce su ne din da kace eh, abun nan ba ko ma wane ne in shine din ya gyara mu so muke a gyara ba fai mu neman mai laifi muke ba a'a laifin ne ake faɗi in shi ya nemo mutum ya hau kan shi to in ya je ya gyara mama neman mai laifi amma dai laifin sai a faɗi laifin in haka mutum ya ji shi ne dama ba mu san shi ba sai ya gyara tsakanin shi da Allah mu ma kuma in mun ji namu mu gyara kowa ya gyara shikenan ya dan fito to saboda haka wannan shine dan haka baya yiwuwa mutum ya wasa da mahaifan da suka haife shi in dai yana da hankali domin in kau ya bata wannan tsa- alaƙar tsakani to ya bata alaƙar tsakanin shi da Allah domin da Allah ya bada umarni ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana haka ya hukunta yace ubangiji ya hukunta kada a bauta ma kowa sai shi sai yace iyaye kuma a kyautata musu ka duba fa da aka faɗi wannan aka faɗi wannan magana ku diba wannan mu faɗi cikin magabata a ce akwai mutumin da maman shi ta samu taɓin hankali dan ya je gabanta marin shi take kullum amma sai ta marin shi kawai yana dariya in ta mare sai ya kirkace da dariya in ta mare yayi dariya wata rana aka je ta mare sai yayi kuka bai yi dariya ba waɗanda suka saba kallo suka ce akwai abin mamaki ana marin shi kullun yayi dariya yau an mare shi yayi kuka menene sirrin aka tambaye shi yace tausayin maman shi ya kama shi ya ce da idan tamare yana jin zafin marin amma yau da tamare bai ji zafi ba wannan ke nuna cewa ta yi rauni kenan ta har tausayinta ya kama shi yanzu kun ga dan Borno ya iso latti ko wun siminti dama an gaya ma ka zo kai bazu- sai- kafin ka shiga an gaya ma ma ko ya yi daidai ehe cewa za ka biya buhun latti gobe ma ka zo la- buhun latti kai da kake ga- nan fa kake zama yanzu ka koma kullum sai ka buhun siminti ehe kuma ana karatun da mara yau ga alaran buhun biyu Allah ma ya ƙara kawo ƙara ya ce kuma ba ka zuwa tilawa kaga laifinka biyu ba kai mawa mu kai makaranta kai mawa buhu biyu kenan ina ba da kai aka shirya aka ce za a yi ba ko da tashi daga ina masallacin juma'a ka zo nan kai la'asar bana sauran ba nan suka zo karfe uku ake fara karatun kaɗi zuwa ko buhun siminti biyu buhu biyu a ina ba za a yi haƙuri ba kai da kai da aka shirya abu da kai aka ce za a yi tilawa kuma kaɗi zuwa tare da kai aka shirya aka ce za a yi kuma yanzu aka zo aka sa kuka ce wani lokaci ya bada lokaci karfe uku ku duba shi tun da safe fa yake nan dazu mun tafi wani wuri sai da na sa na ce shi a yau gaba da shi a dawo da shi ya zo ya dan runtsa kafin lokacin tilawa yayi tun da safe shi yana nan kuma yanzu nan sai magariba nan da mun tashi da mun da ya balle nan da magariba Allah Allah yake kuma zai tafi wani wuri ya ashan kai kuma kai ka je- sai fa ka biya mu biyu ka daina ma ja in baka ba da ka ƙara magana ƙari ya ƙaru a kai da aka shirya abu da kai ai kai dole da kai ne za a fara da za a gane za a gane zurfin tafiya da wanda kawai ya shiga ne haka nan ba komi amma kai da kai aka shirya magana aka ce za a yi aka ce an yadda za a yi kaga malam sani da ya ce ya yadda ba kaga yasar da yake zuwa ba Ehem, yanzu in ba mu ma ga malam sani ba sai mu ce larura ce ta gitta amma kai awa ina kai laifi so biyu- buhu biyu kai dai ka sani in gobe ba ka kara ba buhun za su yi ta karuwa ba ne su yawa na na dai ka ce ba za ka iya ba qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce duka nau'in ceto wurin Allah yake ai jami'u anwa'i shafa'a hiya mulkun lillah duka na Allah ne muktassa bihi shi kadai yake banta da shi wala yashfa'u ahadun illa bi idnihi babu wanda zai ceto sai da izinin Allah idan fatlubu shafa'ata inna min malikiha ku nemi ceto daga wurin mai shi alladhi lahu mulku samawati wal ard wanda kuma yafi karfin abin domin shi yake da mallakan sammai da ƙasa la mimman huwa mamlukun lahu banda wanda shi bawan Allah ne shi ma yana nema wurin Allah shi ma kowa nema yake yi. da wannan ya kamata mutum ya gane girman Allah ya wuce abin nan duk inda kake kai mutum kake ganin girman sa kake ganin yana da shi kake ganin matsayin sa in dai Allah zai taimake ka wata rana ka haɗu da shi yana sallah in ya gama sai ka ga ya daga hannu me yake nema yana neman abin da bai da shi wurin wanda ya san ya fi shi komin girman mutum ka kai shi duk da za ka yi shi ko shugaban ƙasa ne ka kai shi shi da aka nuno ran nan ba ka je yana cewa suna roƙon Allah ba azumin nan su ma Allah ya ba su iko to ya- gaba da gaban ta kenan komin mutum ko ya yake kanka kalli ka duk inda zaka kalli mutum ko wane ne abdun ne mamlukun la yaqdiru ala shay bawa ne shi mallakar shi akai bai da iko akan komi sai abin da aka ga dama aka bashi ana cire mai guda daya babu shi yasa wanda suke da hankali suke ganewa da aka zo gaban Harunun Rashid sannan muka karanta nan da aka tambaye shi wani malami da yazo ya ga ya daga ruwa zai sha sai ya ce ya amir kun ga yadda su kuma suke yace ya amir dan tsaya kada ka sha ruwan nan mu yanzu in mu ne kai haka nan kafin ka rufe baki ka sha mari ba za a bari ka faɗi menene ba wanda wani lokaci kuma ba daga wurin su bane mu din kanmu waɗanda suke shugabantar mu ya ji ka zo majalisarsa zai sha ruwa ka ce ranka ya daɗe ɗan tsaya kakka sha ruwan nan wani yana da tunanin da zai ce akwai abin da kake so ka faɗi to amma wani gaɓan na nan wurin sai kibe ka da mari ce kai ne zaka ce mashi kada ya sha ruwa ka bashi umarni amma su can suna ganewa da ya ɗaga ruwa zai sha sai ya ce ya amir ɗan tsaya kada ka haɗi ruwan nan ina da magana sai ya tsaya ya ce yanzu wannan ruwan da zaka haɗi a makwarwa ɗaya da Allah zai hana ka ka haɗiye shi in ka sha nawa za ka ba da a mulkinka sai ce rabi ce wallahi zan ba da rabin mulkina aka hana ni haɗiye ruwan nan zan ba da rabin mulkina ya ce to sha ya sha ruwa ya gama sai ce wannan ruwan da ka sha ya amir da Allah zai riƙe shi lokacin da ka so ya ka fitar da shi in ya ƙi fita kuma nawa za ka ba da a mulkinka ya ce duka ce wallahi duka zan ba da dan na je shiga bayi ya ƙi fitowa wallahi duka mulkin zan bayar sai ya ce to ya amir yanzu ya kamata ku rika fada ku tada jijiyar wuya saboda abin da bai wuce zaka iya bada rabin shi saboda hadiyan makwarwa ɗaya ta ruwa kuma zaka iya bada dukan shi saboda radda aka ce kada ya fito sai fashe da kuka har sai da ya kaman zai suma mutane suka ce ka zo ka sa shugaba kuka ya ce ku kyale ni kuka aka ga kuka kaman zai suke saboda kuka ya tuno da gaske ne an maida shi wurin Allah tabaraka wa ta'ala haka ya kamata in har baka iya gaya wasu ka je wurin su in ba za su ji ba kakkabe wurinsu alis kowa ya aikin shi su su yi nasu kai kai naka kowa ya ji da kanshi ba ruwanka da abin da suke ba daidai ba kai nemi naka da kake ba daidai din ba mafi girman aikin da wani da kake gani yana aikata ba daidai ba ba zai dame ka ba a lahira in an je mafi kankantan naka shi zai dame ka to kowa ya ji da kanshi ya dan fito ko saboda haka kowa ya tunani abin da zai yi ya aiki sadda mutum yake da dama kabla fawatil awan kafin dama ta sulle sau da haka wannan shine aka ce don haka babu wani abu da za a nema wurin wani wanda ba Allah ba in mutum ya haka yayi mummunan banna wa qawluhu ay ma'ana shafa'a la thumma ilayhi turja'un sunan zuwa ga Allah ay wala yaqilu hatta ma'ana shafa'a wala yafhamuha kana neman ta wurin wanda bai da ita bai ma san menene ma'anan ceton bai ma gane ba ko ma'anan bai faɗi ba bai san ma'ananta ba wa qawluhu thumma ilayhi turja'un sannan zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala za a tara ku gaba da ai ba'dal maut kuma bayan bayan kowa ya mutu ahabbtum am karihtum kuna so ko ba kwa so kowa sai ya tsayu gaban Allah fattakhidhu lakum yadan indahu bil imani bihi wa tauhidihi fi ibadatihi saboda haka ku nemi wata alfarma ku gabatar da wani alkhairi wurin Allah daga wurin Allah ku zama kuna da wani abu na alkhairi a wurinsa bil imani bihi shine ku imani da shi wa tauhidihi fi ibadatihi sannan ku kadaita shi wajen bauta masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana tun kafin mu makara yace iktanim min khamsin qabla khamsin kowa ya ci riba abu biyar kafin abu biyar su zo yace shababaka qabla haramik kai amfani da kuruciyarka kafin tsufa ya kama ka wanda duk ya tsufa zai bada labarin ya san labarin kuruciya ya san menene kuruciya ya san menene tsufa sannan sai hataka qabla sakamik kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo sannan faraga ka kabala shuglik kai amfani da sadda kake da dama kafin rashin nama ya same ka sannan gina ka kabala faqrik kai amfani da wadata ka kafin talauci ya zo sannan wal hayata ka kabala mautika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwanka khamsun bi khamsin waɗannan biyar da biyar iktanin min khamsin qabla khamsin kowa ya ci riba abu biyar kafin abu biyar su zo in ba haka ba za a yi nadama yawma la yanfa'un nadam ranan da nadama ba ta amfani wa qawluhu ta'ala وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة idan aka ambaci Allah shi kadai sai zakatan waɗanda basu yi imani da lahira ba su tashi su firgita su tashi hadha kashfun an halil mushrikin wannan ana mana bayani ne game da abin da ke koye cikin zakatan mushrikai wa ma hum alaihi min al-jahl was-safahi da abin da suke kan shi na jahilci da wawanci innahum idza sami'u la ilaha illa Allah duk lokacin da suka ji an ce la ilaha illallah yanfiruna wa yanqabiduna sai su koma su gudu suna mammatsa jiki ba sa so su ji wa yazharu zalika ghadaban fi wujuhihim sannan ba haka nan aga alaman fushi a fuska a fuskokin su cewa an faɗi abin da ba sa so su ji yakaduna yasuna ala man qala la ilaha illallah kai ka ce kaman sun tashi su murkushe wanda yake faɗin la ilaha illallah nan dan ba sa so su ji kalman kaman sun danne shi wa idza zukira alladhina min dunihi amma idan aka ambaci waɗanda ba Allah ba ai wa idza dhukira al-asnam allati ya'budunaha idan aka ambaci gumaka waɗanda suke bauta mawa min dunillah idahum yastabshirun sai ka gansu suna murna ay farihuna masruruna sai ka gansu suna jin dadi suna walwala saboda an kira wani Allah wa hadha aidun ila iftitanihim bi asnamihim wannan ya koma ne ta dalilin sun fitinu da waɗannan gumaka kawai su suka sa a cikin ransu suka kwallafa ma ransu wa nisyanihim li huquqi rabbihim alaihim sannan kuma sun manta haƙoƙin Allah a kansu ba su damu da mai Allah ya halitta su saboda shi ba sun manta da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta min saboda haka sun manta muhimma dalilin da yasa suka zo duniya sun mance da shi wa hiya imanu bihi suka manta da wannan li huquqi rabbihim alayhi wa hiya imanu bihi shine imani da yace ayi da shi wa ibadatihi wahdahu su bauta masa shi kadai muqabila ma khalaqahum wa razaqahum dalilin sakamako dan su gode shi ya halitta su shi ya ciyar da su shi ya shayar da su tunda shi ya halitta mu ya ciyar da mu ya shayar da mu in kaga mun ji dadi shine ya so in bai so ba ba yadda za a yi mu ji dadi in ya yadda mu ji dadi ba wanda ya sai sa a yi bakin ciki in ya sa mutum bakin ciki ba mai fitar da mutum idan kai shiri da shi zaka zauna lafiya idan kai fada da shi ko kana ganin kana zauna lafiya ƙarya ne a baka dan lokaci kadan zaka dawo kana cewa wayyo Allah wayyo Allah inda ba dan shi bane ma a lokacin ba zai amsa ba amma idan ka kira shi a daidai lokacin kuma sai amsa ku duba fir'auna kalli irin tawayen da yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala yayi kafirci babba yace shi bai ma san wai akwai wani abin bauta ba in ba in ba shi ba yace shi ne rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi shi bai san wannan ba amma ku duba da aka zo halaka shi ya fada cikin baharul qulzum za a nutsar da shi ya kira annabi Musa ya ce, Ya Musa, kai man agaji, ya Musa, ka kawo agaji, ya koma ma Jibril ya ɗauki taɓo ya ɓa masa a baki, rufe mai bakin nan kada ya ambato. Amma sai da ya kira annabi Musa so saba'in, ba Allah, Allah ba mai magani ba. Allah ya tambayi annabi Musa ya ce, Ya Musa, me yasa da Fir'auna ya nutse ya ga wahala, ya ta kiran ka ba kai mai koyi ba ya ce, Allah ba abin da zan masa. Ai, ya riga ya fusatar da Allah ya yi komi, ya yi kafirci ko kaza, ya ce, To, ka gani, ni kuma da yanzu nan wurin da yake nan da barin kai ya kira ni ni kuma da na an samu wannan halin da kai ya kyale ya komo wuri na ni kuma da na taimake shi to ka gani to ka duba in ba Allah ba wa zai wannan sai Allah tabaraka wataala saboda haka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwan zamu ji muna son Allah tabaraka wataala ba za ka gane kana son Allah ba fa sai ka rika kallon abin da yake ma tukunna hidiman da kawai kai ake ma da abubuwan da ya ma tun daga halitta ka har zuwa yanzu har zuwa koyaushe kana ji lalle in ka lura da waɗannan sai kaji kana son ku duba fa yau dan adam ne zai haɗu da kai da girman ka kai shekaru da yawa amma in ya ɗauki wani abu na kyautatawa yayi ma sai ka ji daɗi sai ka ji ka fara son shi yaya Allah da tun baka san inda kake ba yake ma hidima in kana kallon wannan abun dole ka ji kana son Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko to saboda haka wannan shine abin da mutum zai sa saboda haka in an kira Allah sai mutum ya je yana jin daɗi saboda ya sani yana kallon abubuwan da yayi masa na jin daɗi in kana addu'a ma kana iya ambato wasu kana cewa Allah kayi man kaza Allah kayi man kaza Allah kayi man kaza wannan wannan ambato ni'ima lokacin da kake addu'a kana ambato abinda ka san Allah yayi ma kana ƙara faɗi shi kanshi shukrun itidadin ni'ima shukrun shi ma wato ka rika lissafo ni'imomin da yayi ma sannan kuma ka roki wani to shi ma wannan godiya kai ka rika cewa Allah ka bani lafiya Allah ka yi man sutura, Allah ka bani zuriya, Allah ka sa ina cikin musulmai, ina cikin mabiyan manzon ka sallallahu alaihi wasallam, Allah ka yi man kaza, Allah ka yi man kaza, Allah ka yi man kaza. Wannan lissafo wanda kake yi ko kamawa kai ka tsaya iyanan ka samu lada, wannan jijjiro wanda kai alaman godewa kai. At-tidadun ni'ma shukrun haka muka faɗi cikin iddatus sabirin wa dhakhiratu ash-shakirin. Da haka yana da gata ahammiya, mutum ya rika tunawa yana hararowa, ko kaga ka shiga cikin wani damuwa ka tuno da abin da aka yi ma jiya ka tuno da yadda kake da kowa nan da ya taba zama yaro a lokacin da komi maka ake yi sai dai a yi ma komi da da ne yanzu kana nan kana jira idan sallan nan ta matso ko wani irin yadi zaka samu ko zaka samu ko ba zaka samu ba ko ya ake komi duk sanda kaga baba ya shigo da wata leda kana kokari ka diba ka ga menene wata kila wannan abun naka ne ko kuma a ce ma ma gaba daya baka ga yadin ba baka ga komi ba sai dai a ce ku tafi wurin tela kaza ya gwada ku ko ko telan zai zo ya gwada ku ba ka ganin ma abin sai ranar sallah watakila an so ɗinkin ka zo ka kalla ka ga abin da kai ma yanzu fa kana yaro kana bin wani kana cewa baba baba yanzu wasu na bin kana cewa baba har da mai cewa baban shi ma ya haihu wani kuma duk suna tare suna bi suna ce ma baba wannan ba aya bace inna fi zalika la ibra to zaka wannan kadai yayi sai mutum ya rika tuna ya gode duk yadda kake kallo ka ce wai baka ci gaba ba ƙarya kake yi ka kai butulci ne amma in ka tsaya ka kalli sadda kake yaro da yadda kake yanzu kai ka sa akwai canji dole ka canza daga yadda kake da yadda kake da ba haka bane sadda muka yi makaranta waye bai san makaranta ba wane ne wani sai da ya wace garin nan a kafa kana ya wacewa takalmi wata rana aski sai an baka kuɗi kai aski yanzu fa baka canza ba kana da wurin da can kana makale da wasu sai an ma komi sai an baka komi yanzu yanzu nan cikin mu nan da yawa nan cikin mu ba mu iya gane yawan rigan mu ko malam sani bai san adadin tashi ba ko ka san ko guda nawa ne tulaka fa kila sai ita ma amma kai tsaye kawai ka ce guda kaza gare ka to dan murna fa kayan kaset nawa ne eh eh eh wasu mako sai ka mance da su sai gashe suna nan to to da haka kake mutumin da da nan samari zaka ga saurayi wando ɗaya ne riga biyar shirt kuma gwanjo in ya tashi sai dai nan nade ta kuma ya sa hankadan fulo ya daddanne yanzu ka wani raban shi da wanki ne yanzu yaushe zai tuna jima kudin sabulun da sabulun wanka sai ka ari sabulun wani wata ran ka tashi ba sabulun da zaka yi wanka kana so kai wanka ba sabulu sai ka roki na wani ko ya san ma ko kuma ya gutsuran ma ko kai ka ce da Allah a taimake ka zaka sai zaka yi wanka baka da sabulu ko zaka yi wanki ka sa wando jeans ka goggoje ka zuzuba mai ruwa ka ƙara goge ka ka zuzuba ruwa ka ƙara daddab har wani ake sai wani velvet shi bai ma nuna datti dama mai mai shi mai boye bala'in da eh eh ba mu sani wai velvet eh feshin ruwa ake mai malam da an mai feshi aka koma haka haka aka sa wani har da brush yake da shi a daki idan ya ɗauko wannan kawai sa buroje zuzzuba mai ruwa ya sa buroje goggoge saboda shi yana ɓoye dauɗa duk an yi wannan lokacin an wuce kuma kai ta ca ba a yi ma komai ba so kake a kai ka cikin taurari kuma ka ci da safe ka sha ba mu ce sai ka faɗi irin abin da kake ci ba amma ka samu da safe ka ci ka samu da rana ka ci da daddare ɗin nan kowa yana da yaƙinin yanzu ban san wasu ba amma dai mutum yana da tunanin in ya tashi daga nan akwai inda zai je ya samu wurin da zai shiga ya kwana akwai inda yake tunanin zai samu abin da zai buɗe baki ko ma na wani iri ne zai samu to dan Allah menene ya kamata ka yi ka ambaci abin da aka yi ma sai ka gode sai ka ce a ƙara amma ba kawai mutum ya rika kukan kaman ba a taɓa masa komai ba kai godiya Allah mun gode da abin da kai mana Allah muna godiya godiyanmu ma ta yi kaɗan muna jin kunya wajen godiyan ma mu ga mun kasa yin godiyar da ta cancanta Allah kai ne ka cancanci yabo da godiya mun gode amma ƙaro shi haka yake so ba laifi ba ne shi in ka gode ka ce ya ƙaro laifi ne ka ji ka gamsu ka daina roƙon shi ma nan ne ka yi laifi ka ji ka gamsun ka daina roƙon shi to shi ne ka yi laifi amma ka ji ya yi ma ka gode amma a ƙaro haka yake so wala in shakartum la azidannakum idan kuka gode wallahi in dai kuka yi godiya ni kuma zan ƙaro to menene matsala mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ka jinjina abin da yima ka ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala kana jin girman shi a cikin ranka kuma kana jin dadi cewa yayi ma to haka mu'mine suke bayin Allah suke su kam haka suke su ko waɗannan sai an faɗi gumaka wa hadha aidun ila iftitanihim bi asnamihim wa nisyanihim li huquqi rabbihim kamar yadda muka faɗi sun manta da haƙoƙin Allah ne sun manta da abin da ya cancanta wahiyal imanu bihi shine imani da Allah da sun imani da Allah da ba haka suke ba wa ibadatihi wahdahu muqabil ma khalaqahum wa razaqahum wa dabbara hayatahum maimakon wato godiya maimakon su yi wannan imani da bauta masa ta dalilin halitta su da yayi da azurta su da yayi da yadda ya tsara al'amuran su walakin anna li ahli zalamati nafsi wa intikasil qalbi an ya'udu wa yafhamu la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu yace sai dai fa ta yaya za a yi wanda ransu yake cikin duhu kuma zuciyarsu ta riga ta zama mankusa an juyar da ita ya za a yi su dawo zuwa ga daidai su balle su fahimta Allah ka tsare mu wato zuciyarsu ta riga ta koma a kife sannan cikin duhu suke malar sani rannan an mai da shi cikin duhu dulum ya za a yi wanda yake cikin duhu dulum ya kalli wani hanya ba zai kalla ba ya za a yi wanda zuciyar shi ta koma sama ya komo ƙasa zai iya gane wani abu kun san mun yi magana cewa zuciyoyi kala hudu ne akwai kalbun ajrat akwai kalbun aglaf akwai kalbun mankus wannan ba shine mankus sannan akwai kalbun musahab kala hudu kalbun ajrat ita ce zuciyar mu'mine wanda take babu wani gaure a ciki wankakka ce suna gani tangaram naka kaman haske na cikin ta komi suna gani haske lafiya lau sai akwai qalbun aglaf wanda ita kulle take ita ce zuciyar kafirai gaba ɗaya su duk yadda aka yi ba sa ganin gaskiya sannan akwai qalbun mankus ita ce ta munafukai ita kuma an juya ta ta kalli ƙasa ne ba ta gane alkhairi ba ta gane haske ba ta gane baki ba ta gane fari gaba ɗaya ta burkuce kaman kofi ce ka kife ta ka ce kana so ka cika ta da ruwa ya za a yi tulu ka kife shi bakin ya kalli ƙasa ka ce kana so ya cika da ruwa shekara dubu ba za ka yi ba to haka zuciyarsa ta koma sannan akwai musahaf wanda ta bauɗe ita wannan inda tafi ƙarfi nan tafi ƙarfi saboda haka in tafi ƙarfi wajen daidai za ta dawo ta sama daidai wata in tafi ƙarfi wajen lalacewa har abada to waɗannan kalbin zuciyarsu aka ce wanti kasul qalb zuciyar ta riga ta burkuce ta zama mankusa ya za a yi su gano gaskiya waɗannan su ne ayoyi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka na farko dai tasliyatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa hamlihi ala sabri wat thabati ala ashabiz zuruf ana nuna ma manzon Allah ana hankurtar da shi kina a waɗannan ayoyi an ba manzon Allah hakuri akan ya jure akan hakurin nan ya dage wat thabat sannan ya cije fi ashabiz zuruf zuruf a lokacin da abu ya fi tsanani lokacin da aka shiga cikin tsanani mutum ya daure to wannan kun ga ana faɗin ma shugaba ne kuma ana faɗi mana ana so mu yi haƙuri mu jure mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk yadda abu ya tsanani kuma kada mu yi ma Allah mummunan zato duk lokacin da abu ya tsanani an riga an gaya mana cewa bishara Abdullahi dan Abbas yana cewa wanda suka shiga cikin tsanani ga albishirinku ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ba zai sa sauki biyu ya rinjayi tsanani ɗaya ba inna ma la usri yusra inna ma usri yusra lalle tare da kowane irin tsanani akwai wani sauki tare da kowane tsanani akwai wani sauki aka faɗi saukin kala biyu usru kuma iri ɗaya ala sigatin nakira saboda haka insha Allah tabaraka wa ta'ala in dai aka koma zuwa ga Allah za a samu mafita idan kawai mutum yana ganin yadda abu suke tafiya haka haka za su dore har abada to an yi ma Allah mummunan zato ana so a yi ma Allah kyakkyawan zato Allah tabaraka wa ta'ala ba zai so bayin su zama cikin wahala dindindin ba ana yin abu saboda jarabawa saboda wata hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko abu na biyu mazahiru qudratillahi fil maut wal haya ana nuna mana alamomi na ikon Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake kashewa yana rayawa shi yasa ake so idan zaka yi mai addu'a sai ka kira shi da waɗannan ikon da kasan yana da shi Allahumma anta khalaqtani وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني ka tabbatar masa wannan tauhidin rububiyya da ake magana sai kuma wajen addu'a sai ka roke shi kace to ina so ya Allah kai man kaza to kaga kai rububiyya kai uluhiyya domin roko ba a roƙon kowa akwai tauhid bambanci tsakanin tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya tauhidin rububiyya huwa tauhidur rabbi bi afalihi shine kadaita Allah da aikace aikacensa tauhidul uluhiyya shi kuma shine ifradul lahi shi kuma bi afalil ibad shine a kadaita Allah da ayyukan da bayin suke yi shi wancan shi kadai ke aiki ka tabbatar to yanzu shi kadai ake roko subhanahu wataala naka in mutun ya wannan yayi abu mai kyau mimma yaqtadil imanu bihi wanda in dai ka yarda shi ke kashewa shi ke rayarwa shi ya shiryar da kai shi ke ciyar da kai shi ke shayar da kai in kaga ka rayu shine in ya ga dama yanzu yanzu nan mai maganan nan sai aji yayi shiru wanda ke nan gaba na in ya ga dama sai ya ji wani yayi shiru kan gado ɗaya ake kwana da mutum guda biyu mala'ikan mutuwa ya zo ya zada ran ɗaya ɗaya kuma ya tashi da safe lafiya lau alhalin dan a nuna cewa abin nan sai wanda Allah tabaraka ta'ala ya so abin yake faruwa da shi to wanda ya san Allah da irin wannan zai taimake shi ya imani da shi cikakken imani wa bil qa'ihi sannan ya yarda cewa za a haɗu da Allah tabaraka ta'ala wa tauhidihi sannan kuma zai kadaita shi wannan mun ga waɗannan a cikin waɗannan ayoyi abu na uku ibtalu hujjatul mushrikin ba ta duk wani dalili da mushrikai za su kawo fi ibadatil awthani wajen bautan gumaka min ajali shafa'ati lahum irin shafa'atu kulluha lillah na cewa wai suna yi ne dan a cece su to ana nuna cewa wannan magana kuskure ne domin ceto gaba ɗaya na Allah ne babu wanda yake da izinin ya ce zai ceci wani ko ya ceta da kanshi sai in Allah ya bashi izini sai in ya so ya fito ko abu na hudu bayanu khata'i man yatlubu shafa'a min ghairillah bayani a fili na nuna laifi ne da kuskure mutum ya nemi ceto a wurin wani wanda ba Allah ba idh la yamliku shafa'ata illa huwa domin babu wanda ke da ikon ya ceto sai Allah tabaraka wa ta'ala ceto na hannun shi cike ba waɗanda ya ga dama ya ce su ceto akwai na haftan ash-shafa'atu amrun ma'nawi wato ita ceto kanshi wani al'amari ne na ma'ana fa mulkuha ai wannan ma'anahu tas- tasilu ijabatiha in an ce mutum ya mal an mallake ta shine an ba mutum ikon yin ta kenan idil umurul ma'nawiyya la tumlak domin abubuwa na ma'anawiyya ba a mallaka su sai dai in an ce ayi kawai a ce an an sama yanzu yi amma ba wai a baka dindindin ba yanzu lokaci kaza ne yi mawa ne ka yi mawa ne shikenan wannan shine abin nan saboda haka wurin Allah ke nema na biyar bayanu kun koda a ce mutum wai sai ka yi addu'a in kana neman wani abu wai sai ka ce Allah ka ɗora ni akan wani ka yi babban kuskure ka yi babban kuskure ba Allah ya ɗora ka akan wani shine muhimmi ba kai dai kana neman abu ka ce Allah ka bani kaza ba ruwanka da inda zai ɗora ka so da yawa kakan ce a ɗora ka akan wani baka san gawa bace wanda ka ce a ɗora ka akan kai aka ɗora ka kan gawa fa kuka tafi tare to naka ina ruwanka da casa sai ka faɗi wanda za a ɗora ka akai in kana neman wani abu ya dame ka ka roƙi Allah ya baka mafita in kana roƙon wani abu ka ce Allah ina son ka bani kaza ya Allah kai ne mai kaza na zo wurinka ƙofar kowa a rufe take ƙofar ka ce kaɗai take buɗe gani nan ina ƙwanƙwasawa a ƙofar nan ya Allah a buɗe a bani kaza ina roƙon kaza shi ya ga dama in zai sa wani shine sababi shi ya ga dama in bai ga dama ba sai dai kaga abun ta inda kake tunani da ta inda baka tunani so da yawa kakan kwallafa ranka a wani sababi kuma ba shi bane sababin sababin shi ma musabbab ne shi ma sai an so in ba so ba zai yi ba so da aka kwallafawa akan wani ma kuskure ne ka kwallafa ranka akan wani idan kuma zaka samu wanan ne yake kokarin ya tare kada ka damu kana cewa Allah ga wanan nan ya hana ni ya hana in samu kaza kai maganin shi kai ma ina ruwan kama ɓata lokaci da haka ke nema sai ka sai an kauda shi sannan zaka samu shi Allah ba zai iya yi ba sai ya tunkuɓe kyan wannan ba ruwanka da wannan kawai kai dai ka ce Allah ba ni ni na san cewa ma shi ta kana wa ma lam tasha lam yakun shi yasa zai karantar da diyarsa addu'a ku diba da ya magana ya ce ki ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu wa aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin an sa wani a ciki an an kawo wani an jingina ta jikin wani kuma ce ma diyashi fa ku duba diyashi ce ya gaya mawa dan ka san wannan yana cikin jawami'ul kalim nashi wanda yake so wanda yace kaman tsoka ce a jikin shi in tana murna ya ji dadi in an bata mata an bata masa amma ita ya gaya mawa yace ga kalmomin da zaki rike sun ishe ki rayuwa in ka diba cikin igasatul abun nan wannan zadul mi'ad cewa yayi kuna da sakaki kina da sakaki ya ce wai me yasa kike da sakaki ya Fatima na baki addu'ar da in kika rike ta ta ishe ki rayuwarki ta duniya da ba za ki ƙara jin wani kunci na damuwa ba amma kuna da sakaki ki ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn ya hada akwai wani a ciki gaba daya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ku duba fa aslih li sha'ni kullahu ka gyara min al'amura na gaba ɗayansu su zama masu kyau wala takilni ila nafsi kar ka banni da kaina ko dabara ta tsarfata ainin ko daidai da kiftawar ido ba wani a tsakiyar nan so za ka kakka jingina jikin kowa ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala in shi ya so ta kowan za ka samu ta wani hanyar sanadiyyar shi ne za ka samu za ka samu in ba za ka samu ba ko duk duniyar nan suka taru suka ce za ka samu wallahi ba za ka samu ba in kuma wani ya ce zai tare ka zai hana ka haba malam idan ya ce zai sha gaban ka ne idan abin da kake daddage ne da kana so ka tsungo sai a kada shi ma ka hau bisan shi shine shine lada kawai sai ka tsunko abin ka dawo ya ta mamaki yanda aka yi ka ce kai ne lada kai ka zama lada ma na hau na tsunko al'umuru biyadillah na biyar na ƙarshe bayanu safahil mushrikin wa dalalihim an bayyana mana wawancin mushrikai wato nan wato da wawancin su da batan su fi fi wannan me fi ghadabihim inda sama'i tauhid lokacin da suke fushi in suka ji an faɗi tauhidi shi yasa yanzu maganar tauhidi har yanzu akwai garuruwan da ba su bari a masallacin su a karanta kitabun tauhid ba su bari a karanta fatul majid in an fara su zo su rusa masallacin da daddare wata rana a wani gari sai da aka dauko man hadda hadda karar jiga da daddare karfe uku na dare suke tashi suna rusa masallaci saboda ana karatun fatul majid sai su ba za a karanta masu tauhidi ba garin wa farhihim inda sama'i shirki amma fa suna murna idan suka ji shirka idan ana shirka wannan sai su ji daɗi amma ana maganan tauhidi ba su so har su rusa masallaci da daddare karfe uku na dare su yi gayya su rusa masallacin gina saboda ana karanta littafin tauhidi kitabut tauhid Allah shiryar da mu ya isa haka ko sai mu tsaya nan ai lokaci ya kare an biya bashin jiya ne sai gobe in kaddara Allahu lana baqa sai mu dora da inda muka tsaya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ke mu annattafi bi hada wa iyyakum سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وصل الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم